أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أسيهم لقد أسيهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين بس دان سورة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ungode Allah da ya sake haɗa ma wannan zawiya mai albarka na maulan musheman ɗan umma Allah ya ƙara masa rama a kan titin malam goji a cikin garin bauchi yau muna rana ta juma'a kuma wato sha hudu ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da a sha biyar ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratu maryam alaihi salamu wanda yau in allah ya yarda hala za mu shiga suratu tahe to allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana aya na nawa muke aya na 95 allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa muna aya na aya na 95 biyu ko da na casa'in da biyar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laƙad ahasahu ko laƙad ahasehu wa addahu mu'adda mu masu kira an warsha kama kai faɗa laƙad ahasehu wa addahu mu'adda wa kulluhu atihim yawmal qiyamati farda Allah subhanahu wa ta'ala laƙad ahasahu Allah ya wato ya gewaye wajen saninsa ya gewaye mene wato halitta laƙad a hasawun wa addahun ya rage ya yawan wa addahun wa kullu a laƙad a hasewun laƙad a hasewun wa addahun adda Allah ya gewaye su wajen sani wa addahun kuma ya kidaya su wato addan kidayawa eh Allah subhanahu wa ta'ala ya san yawan halitta kuma duka ya kidaya yawan halitta duk yawan halitta Allah ya san mu ko mu nawa ne yanzu ka duba yawan irin wato ƙasa Allah shi ya halitta ya san iya yawan ƙasa ganyaye tsirrai Allah shi ya halitta kuma ya san yawansu wa kullum kowanne a cikinsu kuma wa kullum atihin yawmal qiyamati ko kowanne a cikin halitta kuma atihi mai zuwa wa Allah ne yau malkiyamati ranar kiyama fardan shi ɗaya wato kowa zai zo wa Allah ranar kiyama wato shi ɗaya kamar yadda je maka karanta aya da ya ce wa laƙar ji muna burade kama kalakanakum awa da mara kowa zai zo ɗaiɗai da ɗaiɗai da zo a samu Allah subhanahu wa ta'ala na'am
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا حقيقة وندس كي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيكي ميكو تو سيجعل لهم الرحمن ودا da sannan Allah dai sanya musu mene wuddan wato soyayya Allah dai sanya musu soyayya halitta da zama suna son su kamar yadda wani hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah kwana arba'in Allah kawai yake fuskanta baya kallon halitta to he Allah kuma ya juyo da halitta zuwa gurinsa shi ne da aka ga wani wali ana ce ga wani wali ya zo kaga an cika a gurin ana neman albarkansa yanzu kamar misali maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin maliman da su suke ganin sukan ce wai su ne ahlus sunna an ce shi ya ce shi abin da yasa bare taɓa yadda ya zagi wannan bawan Allah ba yace ya san ko duk yanda za a juya yace waliyi ne yace domin ka duba yadda Allah yake tara masa jama'a yace ka duba ƴaƴansa ma aka ce sun zo waje yadda ake taruwa yace wallahi ya san wannan bawan Allah yana da wani sirri tsakaninsa da Allah yace shi tafiya la kawai wannan kore sa shi ba zai taɓa iya faɗan magana mara daɗi a kansa ba ya san yana da matsayi a gurin Allah to Allah yakan jefa soyayya shine hadisin nan kuma wanda Imam Muslim ya rawaita cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai Allah ya faɗa hadisul qudsi idza ahabba Allahu abdan idan Allah ya so bawa nada Jibrila sai ya kira mala'ika Jibrilu sai ya ce masa inni uhibbu fulanan ni ina son wane yawa ina son wane kai ma fa'ahibhu ko fa'ahibbuhu ka so shi kai ma to shine sai jibrilu shi kuma sai ya kira fanada jibrilu min alis samawati sai jibrilu ya kira waɗanda suke sama ya ce ya alis samawati ya kira ya ce halittar da kuke sama hakika Allah inna Allah yuhibbu fulanan Allah yana son wani fa'ahibbuhu kuma ku so shi to daga nan an ce sai kuma ya zo ya yi kira ga halittar da suke kan ƙasa sabi alaka sai ya kira wanda suke kan ƙasa idan aka kira wanda suke kan ƙasa cewa Allah na san wani to shi kenan ce Allah ya jefa masa ƙabuli ma'ana karɓa to idan Allah ya jefa masa ƙabuli kowa sai ya ji na sansa sai dai mara rabo kowa dai so shi sai mene sai mara rabo sabi da aka to shine Allah yake ce sai ji Allahumma rahmanu wuddan Allah da ya sanya musu soyayya sannan wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah ya azurta bawa da masoya da yawa to kuma Allah yakan ji kunyan ya azurta shi ranar gobe kiyama in dai wannan masoyan dan Allah ne to Allah yakan ji kunyan ya azabta shi ranar kiyama shine har annabi na cewa ku nemi Allah ya yawaita muku masoya ku nemi Allah ya waita muku masoya sabiya da Allah yana jin kunyan bawan da ya mutu yana da masoya da yawa da suka duba wani ko sallan janaza ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda sau uku suka sallace shi to Allah dai ba shi dai ba su cetonsa ma'ana in yasa an da yi sallan janaza in dai ba a da yawa sosai to ana so duk yanda da ya kalla kai sau uku sabiya da in har mutum sau uku suka sallaci mutum to Allah ya yi alkawarin zai ba da cetonsu mu'innan mutane ɗin tun da dama ma'anan a zo a yi sallah wa mutum ai kuna nema masa ceto ne ko shi da a tsaya na Allah ka gafarta masa Allah magafiru wa rahamu wa afanu wa abi wa ja'ala jannata maswahu da sauran dai addu'o'i Allahumma innahu abduka wa bun abduka wa bun amatika har ya zuwa dai karshe anta halakta wa razaqtahu wa anta amatahu wa anta alamu bisurri wa alaniyati jina bika shufa'a lahu fashfina fi اللهم إن كان موسنا فزد في لساني وإن كان مسيا فتجاوز عن سيئاتي اللهم لا تعرمنا أجره ولا تفتنا بعده غاشنا دي دي أدوين دي نيمان شيطوني أكي مشي wannan mamaci din to akan so akai sau uku sannan wani ruwa annabi ya ce duk mutumin da mutane arba'in suka sallace shi to Allah dai bashi dai ba su mene cetonsa kaga kaman wato ai du so da yawa wanda za su zo sallace ka ai masoyanka ne ko to shi kuma sallah ma wa janazan ma hawan hawa ne kaga ana sallah ma janaza ne annabi ya ce duk wanda dan uwansa musulmi ya mutu ya je masa sallah yana da lada kaman du kaman ladan kiradi a ce kiradin da aka ce girman dutse ne wanda ya kai dutsen uhudu sai annabi ya ce wanda ya masa sallah kuma ya raka shi makabarta yana da wannan ladan kiradi din guda biyu wanda an ce dutsen udi ya fi dutsen wurin jana mu na nan bauchi girma to in mutum ya rasu ka be ka masa sallah har ka raka shi makabarta kana da wannan ladan kamar dutsen udu guda biyu to amma shi wani bawan Allah kuma in har ya rasu ka masa sallah to kai kuma wuta ba za ta shafe ka bara nan gobe kiyama sabiya da matsayin sa ne ne a gurin Allah to haka matsayi matsayi ne sabiya da haka soyayya yaya ake a samu soyayya malamai suka ce abu uku shine yake jawo soyayya ga mutum zuwa ga mutane kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce babu abin da yafi wa mumini bayan yayi imani da Allah da ranar laira kaman ya soyantar da kansa wa mutane babu abin da ya faka ma'ana ɗabi'a mai kyau kenan to suka ce abin da yake jawo soyayya abu uku ne na ɗaya shine wato suka ce in mutum ya zo wurin zama bai samu guri ba ka buɗa masa ya zauna in mutum ya zo in mutum ya zo bai samu wurin zama ba ka buɗa masa wannan yana ja soyayya na biyu fa ka dinga kiransa da ainihin sunansa duk mutumin da ake kiransa da suna irin na zamani ko na samartaka kai kuma kana kiransa da ainihin sunansa to wannan dama hadisai ya zo da yawa da annabi to dai jina son ka sabiya da kana kiransa da mene da ainihin sunansa ka sama masa wurin zama in ya zo ka dinga kiransa da ainihin sunansa sai kuma wato rashin masa girman kai to mutum irin in ka zama baka da girman kai to Allah dai azurta ka da masoya da yawa sai dai wani ya kika dan hasada ko kuma dan rashin rabo sai da haka Allah ya ce wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau dai sanya musu soyayya to kuma akwai ainihin soyayyan ita ce wancan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa ranar gobe kiyama mutane bakwai sab'atin yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai Allah dai musu inuwa a inuwan sa ranar da babu wani inuwa sai nasa to da annabi ya dinga jerowa sarki adali bawan ai samarin da ya tashi cikin ibadan Allah saurayin da mace mabuciya kyauta neme shi ya ce yana tsoron Allah ya ki ba ta kai da mutumin da ya zama zuciyarsa na rataye da masallaci ko ya fita yana tuna masallaci aka to da har kai ya gaba aka ce da masoya dan Allah almutahabbani fillahi da masu soyayya dan Allah to irin wannan soyayyan shine da aka ga mutum wanda ake haduwa a hanyar Allah rana ɗaya ko da ku haɗu mutum ko a gurin zikiri mu da yake tararrukan mu kenan ko ko a gurin maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu ba mu da tarikan da suka wuce wannan ko to in an ƙara gaba sai kuma in an haɗa karatun ƙur'ani to sai ka ga rana ɗaya za ku haɗu da shi ka ga soyayya a tsakaninku kai ka ce kun yi shekara hamsin ne kuke tare kuma daga nan ya amince da kai yana son ka dan Allah kana son sa dan Allah to su ne Allah yake ce innal ladzina amanu wa amilus salih wa amilus salihati sayaj'al lahumur rahmanu ودا
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما إياك دي يسرناه fa inna ma iyaka dai yassarna wa Allah yana sauwake wannan alkur'ani bilisanika a haccanka litubashshira bil muttaqina Allah yana sauwake wannan alkur'ani a haccanka dan kai albushir da shi wa masu tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce wa laqad yassarnal qur'ana lizikir Allah ya sauwake wannan qur'ani dan wa'azi ana gaya maka qur'ani wa'azin alkur'ani da aka ji ka dauka kai mu'jizan qur'ani ma ko ba ka jin larabcin ana karantun qur'ani ka ji abin na shiga jikinka sai dai in mutum munafiki ne amma in dai ba munafiki ba in dai ana karanta alqur'ani yanzu ka duban ana taro mana ana fara karatun qur'ani da gajo ji tik wannan mu'jiza ne na alqur'ani amma idan taro ne na duniya ake yi ana so a yi shiru sai dai a saka wani waka a fara tabi ko aka fara tabi to kowa dai kashe hankali ya ji menene to ana shiru shikenan sai a ce to ana so kowa ya shiru amma qur'ani ana zuwa gurin taro ko mutum miliyan no ne ana samun wani bawan Allah yana fara ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim musamman mai murya sai ka ji wajen ya fit mujiza na ƙur'ani kuma ko ba ka jin fassaran alƙur'ani ko baka san larabci ban ana karantawa kai kanka ba za ka san lokacin da za ka ji wani abu fahim kana ce na'am haka ne sabiya da koyi ƙur'anin yana shigan kan dai kana da imani ya sa maulan bishop ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce duk wanda aka masa abu aka yi abu guda uku bai ji daɗi bai ce to munafiki ne wannan bayi da rabu ya ce na farko aka yi bi manzan Allah ya ji shi bai ji daɗi a ransa ba aka yi zikirin Allah ya ji bai ji daɗi a ransa ba aka kuma karanta ƙur'ani duk da bai sa shi farin ciki bai ce to wannan munafiki ne Allah ya kiyaye mu ka san su ne Allah ya ce muzabzabi na bai na zalika ko la ilaha ula wa la ilaha ula kuma su ne wala yaskuruna Allah illa kalila ba sa zikirin Allah sai dan kadan wai za zikirin Allah wa da kuma ishma azzat qulubul ladina la yu'minun bil akhirati qulubuhum munkiratun Allah ya ce aka ambaci Allah shi daya to duk wanda bai imani da ranar lahira ba ya ji zuciyarsa na takura ba yi so ma ya ji ambatan Allah to Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bil muttaqina dan kai albishri shi wa masu tsoron Allah wa tunzira bihi qauman domin ka kuma wa'aztar da wasu mutane luddan wanda suka zama masu yawan jayayya eh aludu shine mai jayayya luddan kuma wato mai na'am mai jayayya da yawa wa tunzira bihi qauman luddan dan ka yi wa'azti ma mutanen da suka zama masu yawan jayayya in an ce musu kaza su ce kaza in an ce musu kaza su ce kaza to amma duk wanda Allah ya nufe shi da rabo sai kaga baya baya raina wato hanyar shiryansa baya yin kaɗan in Allah ya kawo shiryan bawa baya yin kaɗan kamar yadda ba rai ina tsammanin nake faɗan wani kaya da na ga labarin wani a facebook an sako shi wani bature ne irin wanda suke south wato america ɗin nan ne suna can america ta kudu wanda kamar ina tsammanin ranar mun kawo kisan sa nan ko wanda sanadiyan shi da ya shiga musulunci duk shekara yakan yi biza don ya je yawon buɗe ido a duniya amma bai taɓa zuwa ƙasar musulunci ba wata rana ya yi bizansa ya makara sai aka ce to ai bai samu biza ba ya zuwa ƙurarren lokaci ba dai samu fita a lokacin ba sai dai ƙasan da ya saura wanda da iya sa masa biza lokacin sai dai ya je egypt misira kenan sai ce to shine dai je kalla a ƙasan to wanda suka san wajen suka ce ai ƙasa ne ko mai tarihin gaske amma sai dai addininsu su musulunci ne to shi kuma tsakaninsa da musulunci kawai sai dai ya kalla a talabijin to shi ne sai da da ya ce ba ya so dai ya je idan ya ce to a masa dai ya je ba wai a san ransa ba irin baka samu abin da kake so ba sabiya da in ba wannan lokacin ba kuma bare ya samu ya fita ba shi kuma ka san duk abin sa a tsare yake yi iya wannan kwanakin ya kudure dai fita shan yawon bude ido ne yawon shan iska a duniya in bai je ba lokacin to ya dai wani shekara to dai sai ya hakura dai je Egypt din ya ce ya je dai aka gwaggwada masa wuraren tarihi to a nan da ya ce ya ga masu sallah da yawa a nan ya taɓa ganin musulmi ne sallah ido da ido amma ya dai a talabijin ko a satellite a nan ne ya ga sallah ido da ido ya ga addinin musulunci ya ce ya gama kwanakin da dai bizansa ya ƙare ya dawo ƙasansa amma bai taɓa jin musulunci a ransa ko kaɗan ba bai jina sha'awa shi musulunci bai ba sha'awa ba shi dai kawai da ya kalli dai addinin da yake jin labarinsa to wata rana sai wasu yara da ƙasar laraba sai suka je karatu a america nan south america ɗin suka je wata jami'a a gurin to su musulmai ne idan da su yi sallah in sun zo da su yi sallah a makarantar sai a cika ana kallon su su biya da kafirci ya yi wa wajen kasan duk wanda yake da labarin wajen da aka jance wanda zai je sallan juma'a ma da ka samu daga garin da zai je sallan juma'a zuwa yanda akwai juma'a wani zai iya tafiya kamar daga bauchi zuwa Legas wani zuwa kaduna kunne ya samu garin da ji labari ana iya juma'a a gurin shine sai sai ya a cika ana kallon su da ce suka ji tsoron cutarwa to ranar sai suka fito wajen makaranta sai suka zo suka shiga wani supermarket ashe na wannan mutumin da ya taba zuwa yawon bude ido din ne sai da suka saya abubuwan da za su saya sai suka ɗanga ɗan wani space wani gefe sai suka roƙi manajan wajen akan da su yi sallah ya ce musu meye sallah suka gaya masa da turanci ibadarsu kaza ya ce to inda wajen bare ɓaci ba bismillah ma shikenan sai suka yi alola sai suka gefe sai suka yi sallah washe gari ma sai suka dawo sai suka ce dasi sai ya ce to bari ya gaya wa mai gidansa mai gurin to sai ya faɗa ma shi ainihin wannan wanda ya taɓa zuwa yawon buɗe ido ɗin cewa ga wasu sun ce dasi wani abu ya ce me wannan ya ce wani dai sai ya ce to bari ya zo ya gani sai ya ce su yi da ya kalla ya ga sun yi sallah ya tuna masa da wannan zuwa da ya yi Egypt ɗin ya ce ai wannan ya san wannan addinin ai me wai shi wannan addinin me shi ne ka sai ce masa wannan shine musulunci to waye zo da addinin ne yace suka ce masa prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to me history sa ne suka dan giggiya masa labarin annabi an aike shi a Makka gashi kaza shine karshen annabawa kaza kaza amma dai in short dai yayi browsing in yana so ya ga cikakken abu kowane yare an yi wato fassarar musulunci da shi an fassara musulunci da kowane yare na duniya shikenan ya browsing ya karanta ya karanta to ikon Allah a wajen wainan yan makarantar ya karɓi musulunci ka ji shirya musulunci ya biyo shi har gida dama ashe da ya je ne ya fara gani ka san abin da ka taɓa ganinsa da abin da baka taɓa gani kwata-kwata ba wani sa'in da ɗan bambanci to dama Allah ya hana shi wannan biza na shauran yawon duniyar ne ya je bisiran dai ya kalli musulunci kuma da yake Allah ma da yake in yi shirya bawa kaga da ma ya je saudiya ko ainihin cibiyar musulunci to ba can ba aka kai shi ba to shi kenan sai ya karɓi musulunci a wajensu da ya karɓi musulunci sai matansa ma ta karɓa he ya'yansa ma suka karɓa sai yaransa ma masu zama su mamaki din su ma suka karɓa sai aka wayi gari an ce da su bi suke sallah aka zo su uku da shi ogan aka zo har da matansa aka zo da 'ya'yansa ya aka wayi gari duk su ba maket din kawai suka karɓi musulunci sai ya zama wajen yin sallan ma ya kasa musu sai wani babban shagonsa a gaba kawai sai makwabta ma suka dinga karɓar musulunci to kaga ashe shi shirya ne na Allah ne wani shi ya ka jawo masa ayoyi wani sai an gwada masa abin nan kamar yadda shobra yake ce hadallahu aqwaman bi nuri hawariqin wa bi sayfi adil badur man kana ajrama Allah ya shiryar da wasu mutane bi nuri hawariqin da haske na al'ada annabi ya gwada musu mu'jiza suka shirya hadallawa kawamin binura hawarike wasu kawai kyauta irin na manzo Allah ya gigita su kaman bai yahudan da annabi ya zo ya kalli an dawo daga yaki an samo ganima tumaki ne an ce yawan su ya cika tsakanin wani dutse da wani dutse ya ce yanzu wannan duk naka ne Muhammad annabi ya ce kana so ne a ni dai na ni na aka ce kana so zabai suka ce kai ba fa wasa nan kana so ne ya ce yana so annabi ya ce a kada duka an bashi sai ya zura da gudu ya madina yana cewa annabi ya yauka ya ga kyautan da ta wuce hankalinsa to bayan Allah suna irin wannan kyauta ne su masa kyau su ma kyautan da ya wuce hankalinka su Allah suke kallo ba wai duniya ba to kaga shi ya gama ihunsa kuma ya dawo aka kora aka kai masa gida yayi musulunta to kaga shi kyauta ne aka masa ta wazarci hankalinsa wasu kuma irin haƙuri na manzon Allah wasu kuma kafiran ne suna cutar da annabi amma damuwa ya dame su su zo cikin dare kuma annabi ya rufa musu asiri kuma bari faɗa ma kowa ba kuma ya sani suna daga cikin masu zagin sa irin ɗabi'an da ake so musulmi mu koya kenan da annabi yake cewa albirru husnul khuluqi addini shine kyakkyawan ɗabi'a to shi yasa to wasu sun shirya ne da kyakkyawan niwur hawarikin wa bisayfi amma wani kuma ya shirya ne da takobi man kana ajaraman wanda ya ga me ya zama mene mai tsaurin kai sai da aka je yaƙi tukunna wani aka kama shi aka ɗaure shi ya ji wuya tukunne musulunta amma dai alhamdulillah in dai har ya musulunta dama abin da ake bukata kenan to sabiya da aka shi nan bayan Allah kaga su shiriyan ba wani dogon aya aka ja musu ba ba wani mai ba musulunci ya je musu har gida kuma suka ta musulunta kuma ba a san iya adadin wanda da su musuluntan har zuwa su nan su gama karatu din ba ta hannunsa ma kawai ba san iya wa'inda da su musulunta ɗin ba tun da ya zamo yana shi sa ake so mutum ya yi ilimi ko wani irin ilimi ne yana da muhimmanci ba a nan ranar muke faɗan wani shi ma wanda na karanta labarin sa wani ɗan ƙwallo daga cikin ƙasashen mu na afirka shi ma ai brazil iya dinga yi shi kawai ya ga abubuwan da musulunci suke faɗa kuma akwai a wancan littattafan ya ce to ai yana ganin musuluncin nan shine gaskiya kuma shine gaskiya ɗin domin inna dina inda islam to Allah ya samu mutum muna musulmai وتنذر به قوما لدا نعم
وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أهد أو تسمع لهم ذكرا هل تسمع لهم ركزا
وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منه من أحد لو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا الله يتي ديوا من هلكر من قرن na na na na karnoni shekaru da yawa mun halakar da mutane da yawa kama halaka na kabilan min karni hal su minhum shin kaji motsin ɗaya daga cikinsu hal su minhum min adi shin kaji labarin ɗaya daga cikinsu kaji labarin wato wanda muka halakar ɗinan kaji labarin sun dawo yanzu irin adawa irin samudawa irin mutanen annabi ludu irin mutanen annabi shu'aibu duk ka taba jin sun dawo ka ji motsin ɗaya daga cikinsu ba ka taba jin motsin ɗaya daga cikinsu ba kana jin yadda ake wato yadda qur'ani yake ba da labarin an yi mutane kaza an yi mutane kaza sai yau sai ka ga masu bincike a ƙasa kamar yadda kwanakin baya aka ciro wani kashi kashi ne ba ka ce na hannu daga gwiwa zuwa wuyan hannu amma ya fi mutum tsayi to dan Allah wani irin mutum ne ba bakashin ba na kafa ba ba daga gwiwa zuwa idan sawu ba daga hannun zira'i kenan ya fi mutum tsayi wajen wai mita nawa ne tsayinsa suka ce ba wani mutum wanda wannan kashin ya wanda ba a rasa a duniyan eh yan kadan duk wani mutum mai tsayi wannan kashin ya fi shi tsayi ta yi wannan su ne irin ada wanda ake faɗa ɗin wanda suke cewa man ashaddu minna quwwa wane ne fi mu ƙarfi Allah ya ce duk mun halakar da inna hal tisminu min adin shin ka ji motsin ɗaya daga cikin su aw tasma'u lahum rikizan ko ka ji dan motsin su ma rikizu shine motsi wato murya dan karamin murya ka ji karamin murya daga cikin wani daga cikin su ya fito ko ya dawo babu sai da zaka duk girman duk mutum abin da aka baka a duniya duk karfinka an yi wanda ya fi ka ko duk kuma wato wato dukiyanka an yi ya fika duk iliminka an yi ya fika duk dabaranka duk hikimanka wani malami yana ce la tamshi alal ardi illa tawadu'an wa fiha qaumun wa hum minka arfa'u yana ce kada kai tafiya akan ƙasa kai dan uwaye kana mai tawadi'i yace domin a cikin ƙasan da kake taka wannan akwai mutanen da sun fika komai yanzu ya ishe ma aya kawai ka je makabarta in zunzurutun kana kana gadara da shekaru ne to akwai wanda aka kasa shekarunsa uku da ƙyadda ka ɗauki kashi ɗaya amma ya mutu kamar bai zo ba idan kana gadaran ƙarfi ne haka wani aka kasa kashi ƙarfinsa kashi uku da ƙyadda ka ɗauki kashi ɗaya ya mutu hakan kana gadaran gagara ne ana aka in dukiya haka in ilimi ne to duniya kawai in ka zauna ka nutsu kawai kaga aya ne kawai ta ko ta ina ayoyin Allah ne ko me ya kaga to kai din kai ne waye ne ma in mulki ne kai ne waye sai da haka Allah ya sa mu cika da imani sai ka gashi kai ba kowa bane dan adam kai ba kowa in masoya ne kake gadara in iyaye ne in gata ne duk gashi nan wanda sun fika sun mutu duk ƙasa ya zo ya shafa kabarinsu kai ka ce ba a yi su ma wani kabarin ma zo wucewa ma kana takawa ma ana ce kai wannan ba kabari ne ma sai ka lura ma ka gane duk bayan Allah ne a kwance a wurin wani kabarin ma ka leƙa ka ga ma gafiya ne a ciki in an je irin gyaran makabarta din wani kabarin ka leƙa ka ga wani katon kumurcin maciji ne a ciki kuma dan adam ne fa dan uwanka a kwance a gurin ina gudu ina tsoro kamar yadda Allah yake ce a kiyama dan adam ne kulil insanu ainal mafaru kallala wa zur إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر وللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا الله يسامو cika da imani sabiya da haka wato ayoyi akwai shi ta ko ta ina ya kaga to kai ne waye ne ma waye kai man anta waye kai ya gashe kai ba kowa bane mun da ya rage ma kawai ka bi Allah Allah Allah ya yarda da mu eh wa kama alakana min qarin hal tusminu minadi أو تسمع لهم الكذا
سورة طه مكية وهي مئة وأربع وثلاثون آيات بسم الله الرحمن الرحيم وهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
بسم الله الرحمن الرحيم سورة تاهي مكية وآيميات وأربع وثلاثون آية سورة تاهي كنان آية تقريني أكرام منورشو مئة وأربع وثلاثون آية آية تقريني دتلاتين دهو تنا فارا وكمان هكا تاهي الله سبحانه وتعالى shine ainihin masanin abin da yake nufi da innan kalmomi guda biyu ko innan harufa guda biyu amma ranar in ba manta ba ai mun yi bayani a kafe ayin swad wasu malaman mu sun ce wannan rantsuwa ne Allah yake yi kamar wajejen da ya rantsuwa da abu da ayoyi guda biyu kamar cewa kamar wadduye wallahi za su je kamar washamsi washamsi waduhaha والقمر إذا تلاها آتونن رنقوا هدي والنير إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما دعاها والشمس أن يرنقوا هدي تديوا أما كما إرسو والليل إذا يغشي والنهير إذا تجلي أقول إن رنقوا بيني to irin wannan an ce rantsuwa ne irin wannan harufa biyu ishara ne zuwa ga inna rantsuwa guda biyu ɗaya daga cikin zantattuka wasu malamai suka ce a sunayen Allah ne daga cikin sunayen Allah ismullahi azam wasu malamai suka ce a tahe din nan sunan annabi Muhammadu an ce an shafa ya unnida'in din ne ai ya taha ne a wani ruwa aka ce a ya tahir ne ma'anansa kenan ya tahir sai aka shafa ya unnida'in aka shafa rawun din karshe din to ala ayyata halin dai ana magana ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta yi ma an zanna alaikal ƙur'ana ba mu saukar maka da wannan alƙur'ani ba litashka don ka wahala an ce lokacin da wannan aya ta sauka annabi yana ta fuskantar baƙaƙen magana marasa daɗi daga gurin wato ƙuraishawa mutanen makka tabiya da ita makkiya ne ko sabiya da haka annabi ya sha maganganu marasa daɗi lokacin kafin saukan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwa yakan iya kwana yana sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai mushrikai suna ta cewa ai gashi nan Muhammad ya bar addinin iyayensa ya ce an saukar masa da Qur'ani gashi she wahala yake yi ubangijin san gashi ya wahala shi ya saukar masa da abin da ba zai iya ba gashi nan ya zo kwana yake yi na sallah duk gashi nan ya gaji an ce wani malamai suka ce ta ɗin nan ai manansa ta al'aradan ka taga ƙasa don an ce kafin saukanta annabi yakan kwana na sallah sai zamo kafafunsa suna mine suna kumbura kamar yadda je makawo wannan abu nan sai ya zamo an ce tsaban kafan annabi na kumbura idan na sallah ɗin ma ya ɗaga kafa ɗaya ya huta sallallahu alaihi wa sallama sai ɗayan ta huta sai ya ɗaga kafan ɗayan ma ya huta to sai ya zamo ma da safe ma in annabi na tafiya da ƙiri ke iya tafiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabiya da kafafunsa duk sun kumbura sabiya da ya kwana na sallah kuma kullum da yake kwana na sallah din ka san ai shine dama ai abinda Allah ya fara saukar masa kenan ya ayyuhal muzammil ko qumil layla illa qalila ka tsaya dare gaba ɗaya sai dan kadan qumil layla illa qalila tukunna daga baka so aka ce nisfuhu أو انقص منه أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا aka ce ka tsaya gaba ɗayan dare sai ɗan kaɗan kumin laila illa kalila nisfahu aka ce ko kuma ka tsaya rabin dare to yanzu kai sallah rabin dare kana tsamman karamin aiki ne aka ce a wun kusminu kalilan an sake dai koma farko kenan ko kuma ka rage ɗan kaɗan a cikin daren in baka tsaya daren gaba ɗaya ba to ka rage daren ɗan kaɗan a wun kusminu kalila kai aka ce auzid alai ko kuma ka ƙara ma a kan tsayi wanda kake yi warattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani a jere inna sanulqi alayka qawlan saqila Allah ya ce da mu saukar maka da magana mai nauyi shine alqur'ani yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana tafiya akan dabba jibrilu ya zo da wahayi to wani sa'in dabban ya ta kwanta su biya da nauyin maganan Allah mu yanzu ba an ta sai sai ta maganan bane ai an ta sai sai ta maganan ne yanzu maganan Allah muke faɗa amma ba ainihin zancen Allah bane ko shi ma jibrilu da ya zo yana hakaito maganan Allah yana gaya wa manzon Allah ko shi ma manzon Allah ya gaya ma larabtu ma sabbai ai ba ainihin muryan annabin bane amma harufan nasa ne ko shine wani shehu tijari radiyallahu ta'ala nu abil abbasi yake wani bayani a cikin jawahirul ma'ani ainihin bayani ne na zurfafan masu ilimi ya dinga bayani akan alqur'ani ya dinga bayani akan alqur'ani irin wannan bayani da kaɗan daga ciki muke yi din shine cewa ba murya ainihin ba sautin ubangiji bane ko amma maganarsa ne amma ba sautinsa bane ko ai ana yin haka yanzu sarkin garin kun ya rubuto siƙa ko kuma sarki ya zo yi magana a idi aka yi shifta ai za a ji a ce ga maganar sarki amma ba muryarsa bane amma maganarsa ne ko to shine shigen qur'ani maganan Allah ne amma ba sautin muryan Allah ba shi ma jibrilu da yazo gaya wa manzo Allah sautin sa ne yake hakaito maganan Allah to haka manzo Allah yake gaya mana mu ma sabbai suka ji ainihin muryar shugaba annabi Muhammadu su ma sabbai suka faɗa haka haka haka dai har zuwa dai amma maganan na Allah ne subhanahu wataala to Allah ya ce da mu saukar maka da magana wanda take mai nauyi to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kafafunsa na kumbura sabila da bautan Allah to ya mushrikai suna ta munna suna ce ku bar shi dai gaji ya bar addinin ya dawo kan na iyayensa dai gaji to maganganu yawa wa annabi na bakin ciki na gashi su ba su yi imani ba kuma ba su bar masu imani sun yi ba kuma suna ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama mummunan magana da irin wannan ne za ga cewa to mu wani bauta muka yi shi ba ga shari'a kai ma an ce an ce malamai sun ce ma'anar taye din kenan da al'arada ka taka ƙasa ka yi tafiya sosai ya rasulullahi sai da ya kwana na sallah kafafunsa sun kumbura baya iya tafiya kan ƙasa yadda ya kamata sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ana ba mu saukar maka da wannan alqur'anin ba ya rasulullahi litashqa dan ka wahala ba mu saukar maka dan ka wahala ba a'a illa tazkiratan mun saukar maka da wannan wa'azi wannan alkur'ani ne don ya zama wa'azi liman ma ne liman ya kisha yawa ga wanda yake tsoron Allah ga wanda yake khushu'i yake tsoron Allah amma ba mu saukar maka qur'ani don ka wahala ba kada mushrikai su ta faɗan wannan magana sai da aka yi sa daga baya sai aka ce ya tsaya yayi sallan daidai da daidai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar ya zamo yana yi har ya zamo baya iya tafiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma shi tahajjudi a haƙƙin manzon Allah dole ne amma a haƙƙin mu ne sunna wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan a haƙƙin manzon Allah shi dole ne ya tashi ya sallan dare amma mu kuma sunna ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yayi tahajjudi kullun yayi tahajjudi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan ko an ja wajen ko tanzilan mimman khalaqa al-arda wannan qur'ani saukarwa ne ga wanda ya halicci kasai mimman khalaqa al-arda was samawati ula ya kuma halicci sammai wanda suke al'ula wanda suke madaukaka eh al'uliya shine mufradi al'ula jam'i ne tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الرحمن wanda ya saukar maka da alkur'anin nan shine mai suna rahman wanda istawa ya daidaita alal arshi akan al'arshi malamai suka ce istiwa'u istiwa'un ya liku bihi irin daidaitan da ya dace da shi domin algar larabci in an ce istawa fulanu to wai wane ya mallaki wuri kaza yana iya ɗaukan mallakal mallaka fulanin makana kaza wane ya mallaki wuri kaza yana iya kuma ɗaukan wato yayi rinjaye yayi rinjaye ai shine ya mallaka yana kuma iya ɗaukan julusu zama to kaga dai hankali bare kama a ce maka Allah ya zauna akan al'arshi ba subhanallahi abinda kullum ake kokarin gaya masu yan uwa wanda suke dagewa cewa ai Allah ya ce ar-rahmanu al'arshi stawa ana ce musu Allah ba wai ya daidaita al'arshi ana nufin yana kan al'arshin bane malamai sun ce istuwa yaliqu bihi irin daidaidan da ya dace da shi idan har ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi ka fassara shi da ma'anan ya zauna ne to Allah jiki kenan ko Allah ya zama jiki kenan kuma abin da zai fara zuwa kwakwalwan yaro idan kana ce masa ainallah wani karatu da suke na tauhidi ainallah ina Allah fi sama yana cikin sama to abin da zai fara ɗauka Allah shi yaron da ya ɗauka Allah jiki ne to kuma yin haka kafirci ne mutum ya zama daga cikin mujassima kenan masu ba mu Allah jiki kuma Allah ba jiki bane shi laisa ka misli shay'un yanzu misali ajjanu ajjanu ya akwai su amma ajjani yayi ba jiki bane mala'iku akwai su amma su ba jiki bane ko to inda yara akwai halittar ma da suka zama haka kuma kai da kai su ya kuma Allah da ka dinga ganin yanzu ka kama masallacin nan ka kulle idan aljini ya zo shi ɗaya da kana titin nan da ka kulle cin masallacin duk ɗaya ne domin shi ba ruwansa da ƙofa kawai shi haske ne ruhi ne in yi wani kawai ya wuce ma ɗan adam ne jiki da shauran wasu halittu sai dai alaka shi Allah daidaitan da ake faɗa ya yi malamai sun yi bayani da yawa kamar sufaye sukan ce da aka ce arramanu alal arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshu al'arshi shi ne kujera ai gado ne na mulki shi ne al'arshi al'arshi shi ne gado ne na mulki ko to idan aka ce Allah na kai wato Allah na kan gadon yana karagan mulki kenan Allah ba jiki ba ne sabila da haka su sufaye suka ce halitta duk halittan Allah babu a girman jiki a girman jiki babu kaman al'arshi a girman jiki to sai suka ce Allah ya cika halittansa ne akan al'arshi ma'anin kenan ya daidaita halittansa daga al'arshi bai sake halittan wani abu ba suka ce abin da ake nufi kenan to idan kuma suka ce a su wannan karatun ta musu nisa don su gano haka to sai a duba wasu ayoyi da wasu hadisai da yake gwada maka cewa ba wai Allah subhanahu wata'ala yana sama bane in kuma da ka yi imani da ayoyin alkur'ani duka to a wuri da ne bayan mun zauna kawo su ba da mun sha kawo irin wannan malumin mu ma sun sha faɗa wuri da ne Allah yake maganan cewa suratul mujadala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u ko ba ranan ne mun karanta nan ba a karatun mu na yamma ne wala kamsatin illa huwa sadisu ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وما هم أينما كانوا ما هم mutum shida mutum uku ma ya kuni min najwa salatin mutum uku ba zama suna ganawa ba sai Allah shine mine na hudunsu wala kamsatin illa wa mine sadisu ko mutum biyar suka zo suna ganawa sai Allah shine mine wala adina min zalika wala aksara ko abin da ya faka yawa ko su miliyan ko su tiriliyan ko su malala gashi rago wani kirge da muke yi muna yara ko to Allah shi ya zama shine na kansu illa wa ma hum aina ma kanu sai Allah ya zama wana tare da su duk yadda suka kasance to tunda Allah ya ce wala adna min zalika wala aksara ko abin da ya faka abin da ya kasa haka wato ko kai ɗaya kenan abin da ya faka ko ko karshen kirge ne Allah na gurbu to dan Allah yanzu ganawa da ake yi a kan ƙasa wuri nawa ne yanzu a yau daren yau a bauchi kawai ake miti ka yi saka faɗa? to ko shi gwamnan baucin da yake ce shi ne shugaban tsaron bauchi kake hannunsa bai sai ce ga iya gurin da ake zama yau ba ko wuraren da ake zama da yawa wasu ma a gidansu suke mitin wasu kuma a wani ƙauye wani a wani anguwa wani a wani hotel wani a ina ne mu kuma ga munan muna karatun Qur'ani to wuraren tafsiri ma guda nawa ne ai ganawa ne ake ko mu yanzu muna gana ne da maganan Allah to sai da haka Allah ya ce gwara gwara ba Allah ya faɗi maganan gwara gwara ba wani dogon bayani ko mutum uku ne suke gana Allah shine na uku ko mutum biyar ne Allah shine na kaza to shi kuma mutum da ya zo na ce maka wai sai ka ɗauko wannan ayan ka haɗa da wancan ya samu aka rora ma kan cewa mun yi imani Allah yana mene yana ko'ina Allah bai da makani yawwa to ga wa'innan irin wa'innan ayoyi da Allah yake faɗa haka wala na qarbi lay minkum walakin la tufsir wala na qarbi lay min hablil warid mun fi kusa da jan wannan jijiyoyin da yake wuyan ga kuma ta aya da ta ƙara fito da abun fili shine suratul baqara da Allah ya ce wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib kuma ka duba sababin nuzulin wannan aya cewa suka yance kafirai ne suka zo gun Allah ai astaghfirullah suka zo gun manzo Allah suke cewa ubangijinka a karibun ubangijinka a kusa yake mu gana da shi ko a nesa yake mu dinga kiransa wasu malamai ko suka ce a sabai ne suka suka faɗa ka daga cikin irin laraban ƙauyen nan suka ce a karibun rabbuna fa nunajihi mu dinga gana da shi an ba idin fa nadihi ko kuma a nesa yake mu dinga kiransa dan ya ji mu to shi Allah aya ya saukar da aya Allah ya saukar da aya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi suka tambaye ka game da ni to ka ce ni a kusa nake ni qaribu ne a kusa nake ina kusa da kowa da Allah karatu ta fito ko bata fito ba in dai ka je ka tsaya da wancan to da ka karyato innan ko ba haka bane ya kamata mutane a gane amma da ji kuma hakan yake suna cewa wai wanda yake ce Allah na koyi naka suna cewa wai dan bid'a ne subhanallah ga ayoyi nan Allah na cewa ma'akum aina duk yadda ko kasance Allah na tare da ku kuma annabi na cewa afdalil iman afdalil iman mafificin imani an ta'lama anna Allah ma ka isma kunta ka sani Allah na tare da kai duk yadda kake to duk da dai aka tashi magana yace ce wai Allah na tare ne da halitta da iliminsa da iliminsa to shine wani malamin mu ba mu mantawa muna haya islamic yayi wani tambaya ma wani bawan Allah wallahi sai ya rikita shi ɗaya daga cikin malamin mu shine khalifa dr kabir shehu ali tsafi Allah ya kara masa rama yayi irin wannan bayani wani yake ce to ai da iliminsa ne yace to kana so ka ce mana yanzu mala'ikan mutuwa ya fi Allah kenan girma domin mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne amma duk shi yake ɗaukar rayuka da na dabbobi da na mutane kuma yanzu yanzu cikin minti ko sakanni da ce ya ɗauki rai a bauchi sai ka ji wani ma a disan wannan tayan ya rasu a kano wani kuma a ina a nijar wani a ghana wani a libya wani ma a america wani ma a inda ma ba mu sani ba don sun ce an ce allah na koyar da cewa allah kasuwa dai to kaga dai mancan karatun ta zake fitowa allah sun ɗauka jiki kenan to mu kuma yau gashi nan zamani malamai suna gaya mana ma da ka gane Allah yanzu da a ce maka bara mu buga misali da wannan abubuwan ba dai amma dai ya yi shekaru yanzu dai ga satellite da a ce maka ana wani wasa a duniya wasan a wuri ɗaya yake yi amma kuma kowa na kamawa to wurin wasan kasuwa ta yi ba yanzu hakan zo hakan ce ana world cup ba ana world cup a america usa usa america wani wasa da aka taɓa yi ko ko USA 94 ne aka ce ko to ba ba ba stadium ɗaya ke wato duk duniya a kalla ba ba ga aikin hacin ana yi ba ranar arfa to arfar rabuwa ta yi kowa kalla yake lokaci abinda limamin yake hudu ba a arfa a lokacin duk duniya ake jin abin da yake faɗa at the same time live ma da ga an rubuta maka a talabijin din a lokacin abin yake faruwa na to rabuwa kai to tv ma bata rabu bane ballantana ubangiji sabiya da haka Allah yana tare da kowa yana ko ina haka ya faɗa kuma ya faɗa a hadisi mafificin imani ka sani Allah na tare da kai a diyan da kake in kuma kace to shi tambayan da khalifa ya wannan yace to in ka ce da ilimin Allah ne yace to yanzu kana so ka ce mana wato gurin babu ganin Allah kenan a gurin sai dai ilimin sa yace a subhanallah akwai ganin sa yace to kana so ka ce mana babu ikon Allah kenan a gurin babu kudiransa ya ce an subhanallah akwai mana ya ce to kana so ka ce mana babu iradansa a gurin ya dinga kawo masa abu Allah ya ce to wanne ne dai babu ina da haka kawai Allah na ko ina Allah ya samu cika da imani lokacin mu saura mintoci sabiya da tambaya da kuma yau muna da babban bako ɗaya daga cikin manyan malaman mai kokari ainin shine wato Sheikh Malam Ado Kajitu ko kuma mafi shahara shine Sheikh Malam Ado na Sheikh Malam Hassan Daji anguwan makafi wanda mala akarmakalla bismillah akarmakalla hauro nan da mana addu'a eh wanda mala ado mutum ne wanda wato aikin da yawa addini yana da yawa akarmakalla da Allah ka hauro ka yi hakuri akarmakalla da haka mana addu'a shine masu sauraro da su ji cewa ka ziyarce mu su ji muryanka eh ayi hakuri kuma akarmakalla ka yi hakuri eh kuma in kuwa ga masallatayen juma'a da ya buɗe a ƙauyuka da yawa na fulani da wa'inda ma ba fulani ba ya je ya sa a gina masallaci a zo a duba wani wajen da ya cancanta wajen da jama'an garin suka fi yawa a gina juma'a wallahi Allah ne san yawan wurin mutanen da kuma ya kai musu soyayyan annabi Muhammadu ya je ɗora sai ya gwada musu cewa ku koya ma 'ya'yayanku san annabi muhammadu wallahi allah ne san iya adadin wajen to shi ya akan shirya maulidi a ƙauye a sa rana a yi me shi kuma daga nan gidansa da a so ya kaji a kula a rufe a je can kuma a raba masu maulidi allah ya sa mu cika da imani dama amsa tambaya guda ɗaya jal sai ya mana addu'a na'am
Assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya shi tambayansa a nan yana cewa ne malam shi ya yi mafarki ne haka to kuma lokacin sanyi ne in ya yi wanka sanyi dai kama shi kuma ga shi bai iya taimama ba dai iya yin alola ko kuma malam yana so ya masa ƙarin bayani
to ya yi wato ya yi mafarki kuma lokacin sanyi kuma ba iya sa ruwa a jikinsa ba eh ta shi ke ba ai babu maganan alola bai iya kuma taimama ba to kaga ranar da ake ce a je makarantar kenan ai bai iya ba ba hujja bane yawa sabiya da haka shine malam ai ya gaya mana malam mai alari wala wala hilu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi bai halatta ya aikata wani aiki bai ya san hukuncin Allah ciki sabiya da haka wannan da yayi kuskure babba gaba kar ya ƙara ya gaggauta zuwa ya koyi taimama wannan da dukkan wani baligi ma ya kamata ya koyi taimama ya san wuraren da ake taimama ya san wuraren da ba a yin taimama sabiya da hatsarin rashin tsarki ya kama kadan wani rashin tsarki ya kama shi bare iya sa ruwa ba cikinsa ba sai ya ce dai bar sallan har ya rana ya fito to wannan kuma babban laifi ne sai ka yi taimama sabiya da ita muhimmancin yin sallah kan lokaci karewa malaman ce mana suka yi da da ka kama ma lokacin sallah ya kama ka ga lokacin sallan da ya fita baka da sitiran jikinka duk na jasa ne misali duk bawali ya taba ko ga'idi bayan gida ko jini to haka da kai sallan da shi akan lokacin ya fita dan ba in babu ruwan wankewa kai har aka suka tura ma suka ce kai ko baka da sitira jikinka ko tsirara ne lokacin sallah da ya fita kai sallan tsirara to shi yasa suka ce duk wanda ya bar lokacin sallah ya fita sabila da rashin tsarki irin nasan nan kenan to yana da laifi babba a kansa sabila da haka ya ya je ya koyi taimama dukkan balagigge ya je ya koyi taimama yana da muhimmanci a koyi taimama sabila da in hakan ya kama mutum ya yi taimama din to Allah ya sa mu cika da imani kuma Allah da karatun mu na gobe da mu faɗi yadda ake taimaman da kuma shurɗan taimama din insha Allah to mala adodi mana addu'a a minti ɗaya na dai mana addu'a na minti ɗaya sai kuma Allah ya kuma da shi lafiya kuma muna da baki ma da suka zo mana daga sabon layi kamar suna daga cikin malaman makarantarmu da ke can da muka buɗe na alƙur'ani akwai sai di malam sunusi akwai sai di malam shehi ɗan na shehi aminu ɗan ɗaya daga cikin malamanmu malam mahabubu babban limamin juma'a na nan sabon layi juma'an da take bakin hanya din mu to Allah ya saka musu da alkhairi farin masallaci akaram kallah ya amana addu'a
ayo annabi salati goma goma
salati wa annabi goma
istighfari sha ɗaya hailala sha ɗaya lahawala sha ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر امتداده العظيم آه إن روكم بسم الله يقول هو كفى أكو ومعلم محمد أمين ما يفهم مالا كينا لما هي في ينسى الله يبارس العديش قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد muna roƙon ƙulhu wallahu ƙafa uku uku babban malaminmu Allah ya gafarta mishi wanda ta hanyar su ne kusan su uku a nan bauchi muka san maulidi shine malam ɗan umma muna roƙa masa addu'a mu karanta masa bismillah da ƙulhu wa ƙafa uku uku Allah ya saka mashi da alhairi Allah ya bashi ladan abin da ya yi muna roƙon fatiha salatul fati kafa ɗaya ɗaya wa shi malam Allah ya saka mashi da alhairi Allah ya ƙara masa hazaƙa Allah ya ƙara masa fahimta Allah ya saka mishi da alkhairi karanci fatiha da salatul fati kafa ɗaya ɗaya duk wanda ya karanta ya faɗa ma Allah bukatarsa da niyan Allah ya biya mana bukatunmu bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بك لك اللهم يا قديم الاحسان انت احسن المحسنين احسن الينا باحسانك القديم يا من احسانه فوق كل احسان اللهم احسن امرنا وامرنا وعاقبتنا في الدارين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك بر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم يا الله يا أحد يا صمد يا فرد يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد
Allah ya kai gida ya kai malam gida lafiya Allah ya albarka mu zuriyarsa duka mu ma Allah ya mana albarka kowa Allah ya biya bukatansa na alkhairi na'am muna marabar ma ya'o hakimi da ranar ma mun masa marhaban Allah ya saka da mai anguwa kan garke malam kabiru balako malam yaqubu malam kabiru yaqubu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin